أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار. يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da ke cikin wannan gari na Damagaram a wannan ƙasa ta muka jamhuriyar Nijar a kuma darasinmu na maku maku da muka saba yi na tafsiri. Idan ba a manta ba mun kwana a aya ta sha shida a cikin sosul a haƙa za mu tashi aya ta sha bakwai insha Allah. Wato ayoyin nan na inda muka kwana mun yi magana ne akan ɗa'a ga iyaye. da sakamakon mutumin da ya kima iyayen shi da'a da kuma azaba ta duniya da ta lahira take samun mutumin da yake saba ma iyayen shi to bayan mun yi wadi sakamakon ni'ima da albarka ta biyayya ga uwaye da umarnin Allah to sai Allah ya zo dai mana bayani akan wanda shi ya saba ma nashi iyayen الله سبحانه وتعالى كتاب والذي قال لوالديه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي قال لوالديه أف لكما أتئدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك إن وعد الله حق ويقول ما إلا أصابر الأولين bayan da Allah ya ambata mana halin waɗanda aka kira su ga Allah suka amsa masu yin biyayya ga iyayensu aka kira su ga yin biyayya ga iyayensu kuma suka amsa suka yi da abin da Allah ya tanadi gare su a wurin shi min alfawzi wan najati na babban rabo da kuma tsira daga halakar duniya da azabar lahira sai Allah ya hada wannan labari da labarin tababbun mutane idan an maka labarin mutanen kirki to bari a maka labarin mutanen banza saboda in ka hada labarin guda biyu za ka fidda natija ka san menene makama da abin kirki da abin tsiya wacce ce hanya mai billewa wacce ce wadda ba ta billewa amma inda iya labari ɗaya za a baka ba kai kishiyar su ba to ai baka fitar da natija ingantacca ba Allah subhanahu wata'ala ke cewa wallazi ka ambaci wannan qala liwalidayhi wanda yake cewa ga iyayen shi uwa da uba uffil lakuma tirda wato yana tare iyayen shi yana daka musu tsawa yana kin yi musu biyayya yana wulakanta su yana kaskanta yana ce musu a ta'igani za ku rinka yi mana alƙawarin an ukhrija wai ni din nan zan fito daga kabari bayan na mutu in yi wani imani da wani addini wanda in an ji shi za a tsira wai addini in an yi aiki da shi ba yanzu ne sakamakon ba sai in an mutu sannan a sake ta da mutum a mutu sakamako za ku rinka mun wannan alƙawari wa qad khalatil quruni min qabli ga al'ummomi nan bila adadin miliyarori sun mutu kafin ba wanda ya taso har yanzu kuna cikin wannan tunani irin na da ku rika mai tunani wannan wa'azin wai za in taso to waye ya taso ni zan taso kir da irin wannan magana da kuke wannan rishin wayewa ne rishin ganewa ne wahuma su kuma iyayen nashi yastaqisanallah suna ta neman taimako suna neman kamun kafa da Allah Allah shi ya musu da wannan dana suna neman yadda za su mushi bayani da zai gane halaka da yake ciki na kin yarda da Allah bare yarda da dokar Allah da take amma iyaye da suna ta neman kamun kafa ga Allah Allah shi ya da wannan yau suna ce mushi wailaka halaka ta tabbata gare ka a irin wannan tsayi kake ka amince inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne ka yarda alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ya yi alƙawarin zai raye mutane zai kashe su zai kuma musu hisabi akan ayyukan ka yarda wannan gaskiya ne fa yakun shi kuma yana ƙara girman kai yana cewa ma hada illa asatul awwal duk abin da kuke faɗa din wannan tafin yoyi na mutanen da kama kama ne na ƙauyawa na marasa abin yi yanzu duniya ta ci gaba an wuce wannan gaba sai Allah ke cewa أولئك الذين حق عليهم الموت فيه ومن قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين Allah ke أولئك masu irin wannan suffa wanda suka ɗauki wannan suffa ta saba ma iyayensu ta yin imani da abin da Allah ya ce ta yin biyayya ga mahaifansu duk ire-iren su ba wai wani mutum kwaya ɗaya bane na kowane lokaci na kowane gari na kowane zamani alladina fihi haqa alaihim alqawl wanda hadar Allah na cewa sai ya cika jahannama da kangararru na mutane da aljannu to wannan kalmar sai ta tabbata a kansu suna cikin wanda za a cika wutar jahannama da su fi umamin za a shigar da su cikin dandazon al'umma kad khalat min qablihim wanda sai rige sun gabace su ma'ana al'ummar da aka yi da na kafirai da basu yarda da Allah ba suka saba ma iyayensu to yanzu ma wanda ya irin wannan abin din gobe kiyama ta yi za a sa cikin wannan layi cikin wannan tawaga min aljinni wal insi na daga dandazon kafiran aljanu da basu ba imani da Allah wanda suka saba ma iyayensu da kuma mutanen da suka saba ma iyayensu da basu ba imani da Allah shi ma tunda bai yi ba za a hada su tare innahum kanu khafiri lalle irin waɗannan su ne tababbun ƴaƴa su ne tababbun bayi wannan yake nuna maka duk wani wanda ya saba ma iyayen shi tababbe kuma galiban wannan aya tana karantar da kai babu wanda zai yi imani da Allah da manzon shi cikakken imani kuma ka same shi kuma ka same shi yana saba mariya in har mutum ya yi imani da Allah to imani da Allah zai dora shi wajen biyayya ga iyayen shi idan ka ga mutum yana wulakanta iyayen shi imanin shi ne da Allah bai tabbata ba imanin shi da manzon Allah bai tabbata ba ko da yana faɗa da abaka yana cewa shi ya yarda Allah da manzo wallahi kai yayi gaskiyar lamari tana nuna bai yi imani dole in ka dauki wannan ayoyin ka gama da ayoyin da Allah ke ba mu labarin annabi Yahaya da annabi isa alaihi salam sai yake cewa wa barran bi walidai
وبرا بوالديه ولم يجعله جنبا hmm?
وبرا بوالديه ولم يجعله جبارا شقيا
haka nan ne ba haka aikace ba wa barran bi walidai wani ana magana ne akan shi annabi ya haya ya zaman su wance shi ai wa barran bi walidai na annabi isa ni na zaman su mai biyayya ne ga iyaye na guda biyu domin shi annabi isa ba ya da mahaifi da haka uwarsa kaɗai yake mafiya shi kuma annabi yahaya na da uwa da uwa da yake wa barran da walidai Allah ne ke ba mu labarin shi yake ya kasance mai tsananin biyayya ne ga uwarsa da ubansa walam yakun ko walam ya Allah ne eh walam yakun jabbaran shaqiya yake ni shi bai kasance ba jabbaran kangararre mai tsaurin kai kaga ake duk wanda ka shaqiyan tababbe ashe daman tababbe jabbari shi ke saba mawa saba ma iyaye wannan aya tana nuna tababbe ne ke saba ma iyaye shi amma wanda ba tababbe ba baya yiwa saba ma iyaye shi idan kaga da aka yi magana sai aka ce bai kasance ba tababban da yake saba ma wa uwaye wani ne nuna maka ashe saba ma iyaye mine ne taɓewa ne hallaka ne ba mai yin shi sai wa sai taɓaɓɓe sai hallaka wannan ne nuna maka lalle kar ya ga ka zaman to taɓaɓɓe hallakaki Allah ta'ala ya raba mu da ne taɓaɓɓe hallakaki shine aya Allah ke cewa wa qarran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya bai kasance ba jabbaran mai tsaurin kai asiya mai yawan saban Allah to duk mutumin da ya zama so mai yawan saba ma Allah zai zama so mai mai saba ma iyaye ana annabi Isa alaihi salam Allah sai yake ba mu labarin shi annabi Isa yana cewa وبرا بوالدتي ولم ولجعلني جبارا شقيا ni an umarce ni mai bin umarni ne in yi biyayya cikakkiya ga mahaifiyata yake Allah bai sa ni ba jabbara mai tsaurin kai shakiyar zamani to idan ka haɗa waɗannan ayoyi guda biyu da waɗannan ayoyi da Allah yake nuna mana innahum kanu khafiri zai nuna maka babu mai saba ma iyayen sai ta faɗi rishin imanin ka da Allah shi ya kawo rishin yarda ka da biyayya ga iyaye da mutum ya da Allah da nuna kanka na shi iyaye ba domin dokar Allah tana cike da ama iyaye da idan Allah ya magana bautar shi sai ya magana haƙƙin iyaye yanzu da shi ba bauta musu ake ba amma Allah ya Allah yana gama shi da bautar Allah ba yadda za a yi bautar Allah ta samu wulakanta iyaye ya biyu bayan ta ba yadda za a yi a rasa bautar Allah kuma a samu biyayya ga iyaye bai yi ba waɗannan ababe guda biyu shaƙiƙai ne ba sa rabuwa idan kana so ka zama mai bautar Allah daga ka zama mai bautar Allah tsantsa to za ka zama so mai biyayya ga iyayenka Allah ta'ala ya samu dace da Allah ke ta ni kulli wani ولكل درجات مما عملوا
mm.
ويوفيهم أعمالهم وهم لا يجزمون wani kullum darajatin min ma'ani kowanne yana da ɗaukaka gwargwadon abin da ya aikata to menene ake nihi da ɗaukaka a'a ba ɗaukaka irin ta daraja ba likullin ga kowanne azabun yana da azaba kenan girman azabar ake yi shi za ka siffanta ta kaman tunda ta yi yawa kaman a a lalatattun mutane ba akwai babba akwai ƙarami to kowane cikin mutane yana da nashi girman lalatar da ya ita ce girman azabar da za shi wani mutumin mulakanta iya nashi ya tsananta sama da na wani to ba za a samu wanda kalan saba ma iyayen shi ba ta kai ba ta wani kuma a musu azaba iri ɗaya daga kowanne ana mishi azaba gwargwadon aikin da ya yi na kafirci da gwargwadon aikin da ya saba ma iyayen shi wani yafiyahum kuma Allah yana cika musu yana biya wa musu la a'maluhum sakamakon ayyukansu da suka yi wa hum la yuzlamun ba a zalimta su ai wa la yuzlimuhum mutqala dharrati ba a zalimta su daidai da baya azab shi Allah in zai maka hisabi da aikin ka zai maka in dai ba fadi ba wannan abin kirki bane ya ma kai in dai zunubi ne to yana in ɗaya kai sakamakon ɗaya a ce ba ka ba maka sakamakon biyu Allah zai ma ƙari na azaba zai kuma ƙari na nakin da baka yi bai ce kai shi ne baya zalunta ka kenan zai maka adalci kai kai kai ka ja ruwa kai ruwa ya doka kai kai kaza kai ba amma amma adalci amma shi kuma mumini falala ake shi yaya abu daya an ba shi lada kusan miliyan kaza kaga sababin abin kirki daya ya jawo shi lada da kidewa abu ne na Allah yana da iko yi abin da gada wancan adalci akan shi wannan farla akan shi su mutane ba a zalunta su da abin da kaga kai ko aka maka karka dauka wani ne yake kai kai kamar yadda Allah ya ce yawma la tuzlamu nafsin shay'an a wannan yini na kiyama ba wata rikin da alaƙa zalunce ta da komai sannan da kun da rufin shay'an minai ولا تجزون إلا wa ma kun ji zaune illa ma kun ji ta'amalu kuma ba za a saka maka da wani abu sai da aikin ta ba za ka yi wani ba ka yi aiki ba amma biya amma sakamako ba za a yi ba sai Allah ke cewa a nan ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ويوم يخرج ويوم ويوم تخرجون عذاب الهون بما كنتم yau sai ji zauna ويوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون
Allah ke ba mu labarin irin azabar da zai ma kafirin gobe kiyama. Allah ke cewa wa yawma yuqbil ladina kafaru ala nar. Ranar da za a bujuro da kafirai akan wuta. Sun yi gaba da gaba da ita irin yadda tsiye yin gaba da gaba da ita. Amma ba wutar duniya ba ce wannan wuta ce ta lahira ga su an kasu ga su ga ita an tsora su kanta. sun ɗanɗane ta sun samu haƙƙul yaƙini sun samu ainihin yaƙini sun samu haƙƙul yaƙini nata a wannan lokacin sai a ce musu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya dan a ƙara bakanta musu rai su ƙara jin damuwa da takaici a ce musu ku a duniya kun ji- kun tafiyar da duk jin daɗin da ya kamata ku yi a lahira sai ku ji shi a duniya ba ku nemi na lahira ba duk abin da ya kamata a nema na a ji daɗi a lahira ku na ku a duniya ku nemi shi ko shi ba ku da buƙatar lahira da haka kun cinye rabon ku a duniya wasamta a biha kun more ta kun ji daɗi da ita duniya duniyar da jin daɗin ta ma wahala ne amma kuka ce ya kun yi san shi da na lahira kun yi abin da kuka ga dama kun yi abin da kuke so daman duk wanda ya aikata abin da ya ga dama zai haɗu da abin da kuma baya man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a wanda ya aikata duk yadda ya so shi kuma zai haɗu da yadda bai so ba wanda ya ƙiji ba zai ƙi gani ba kuma in zai ganin ba zai ba zai ga da kyau ba wasan sa'atin biha kuka ji daɗi da ita azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya kun tafiyar da duk wani kyakkyawan jin daɗin ku wanda ya tantanta a same shi a lahira ku a duniya kuka yi shi a can kuka cinye shi a can kuka yi ta ƙari babu wata alaƙa ku da lahira wasan sa'atin biha duk wani abu ne daɗi da ku da ya kamata a nema a yi kan lahira ku a nan duniya kuka yi shi kuma kun same shi gwargwadon yadda Allah ya so ku samu fal yawma dan haka a yau wannan rana ta kiyama wanda ba ta da gobe har abada ku ji zauna azabar kuni za a ci gaba da saka muku ne da azabar wuna kai amma ba wani bane ya ja muku bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri haqq sakamakon girman kan da kuka yi ne a duniya ba tare da wani dalili na gaskiya ba wa bima kuntum tastakbirun kuma dalilin fasikancin ku fita daga yi ma Allah da'a shirkin masu ma Allah da'a ma kuna kyamu ku kun zamanto ba fawa Allah da'a amma fa iya ma bayin Allah arna da'a ba ka ba duniya ba take ciki kaga mutum yana iya biyayya ga Allah amma zai iya biyayya yana iya biyayya ga bayin Allah amma zai iya biyayya ga wa ga Allah idan Allah ya magana wannan abu rainawa ce amma idan wasu suka yi magana to abin tsarewa ce kai akwai sababbin da yake wani kai a duniyar ma kai baka tsaya ba kai abin da zaka amfani kanka wanne kake yi kuma wanda kake bin wahalsar da kai ne yake moruwar rayuwar ce kai baka san taka ba kuma ka rayu akan wahalar shi kana mushi wahala yana dan dan maka wani abu amma daga ƙarshe za ku zo ku sa'i da kai da shi shi a ƙarar aƙalla duniya ya dan samu kai ka samu akwai asara ta kai wani babu fasikancin da kuka kai yanzu ku gane da Allah mutanen mu da suke cikin gobe su wasu yarda akwai samuwar su za ka ji mutum ya rinna samuwar kai amma bai rinna samu Allah a wurin shi babu Allah amma shi akwai shi wa ya samar da shi yau da gobe me zai batar da shi yau da gobe amma bai yarda da ya ce Allah ba da haka nan yana ma masu ma addini su da kuka yarda da Allah ma amma kuka sake kallon su kuma ba wai iya kallon kuma hakata ba billahi da zai tunani ku in ba kisan ku ba aka yi ku ba za ku bar duniya ta waye shi yasa ka ga makiya addinin musulunci na hakika masu san su kare da musulmi dan falsafa saboda su kishiya ne ga addini domin kai ne addini ka tabbatar da samuwar Allah ka tabbatar da dokokin Allah su kuma sun rushe Allah bai dokokin shi kai ga su faru Allah ta'ala ta mu kai sai Allah ke cewa ni wa dhukra ta'amin nazara qawmahu fil aqabi wa qad tamattu nuzurin ba'din bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni aghabu alaykum adab yawmin adhim to Allah yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kita wanda qur'a ta aji ya manzo Allah ce da labarin ɗauruwan adawa mai shi annabi Nuhu alaihi salam ana wannan labari ne dan a san da yawa manzon Allah zuciyarsa a kan saboda hankali a nuna mishi da bikon da kaga mutanen ka fitna maka munana na tinkara ka da ƙaryatawa da wulaƙantawa haka aka saba ma annabawan Allah kuma haka ake ma duk wani mai gaskiya haka makayyaci ke tinkarar mai gaskiya ya riƙe ƙarya da ƙaryayya yana so ya tofu da gaskiya da wannan ɗari bayan ya gamsu ƙarya yake amma tare da haka saboda rashin kunya da rashin mutunci da rashin imani zai zo yana jayayya da ƙarya a kan gaskiya kuma har kiyama ta shafa ba su gaba da Allah ke cewa wajen da ne ka faru da baƙi da yi ruru ne da haƙa wata kadu ayati wa ma kungiru huduwa kafirai suke ruku rike ƙarya sun san ƙarya ce sai da suka zamna suka ƙara ta sai su tinkari gaskiya me ake yi bayanan da aka yi na gaskiya abin da aka yi na gaskiya sai su bujiro da ƙarya su ce za su yi shi wannan gaskiya da ƙaryar wannan don su ɗauki hankalin mutane su ɓata ma mutane ƙwaƙwalwar su nuna musu ƙarya take gaskiya gaskiya take واتخذوا آياتي سيدي إجاء آيوين الله وما قلت من جبكة إلا أشياء متأهل ولا كنت وأبينينا وأبيني مرة وأن هكا العادة لهم أدم تكي da zaran babu imani dole haka ka rika kasawa Allah ya ce wa zukur a ka'ad ka ambata ma al'ummar ka labarin dan uwan adawa shi ne annabi Hud alaihi salatu wassalam ba asahu Allah Allah ya aiko shi azza wa jalla mai girma da daukaka ila adin lula zuwa ga adawa na farko wa kanu sun kasance yasunu al-haqa suna zaune a wani wuri a ƙasar yaman da ake ce ma arfa wuri da yake da tsaunin nika tsaunin shi ne tudunai na duwatsu da yake haɗa da yare dutse ne amma yashi kuma ya zo ya lullaba dutsen an garwai tsakanin dutsen da yashi kamar idan mutum ya je gora zai ga haka ko to irin waɗannan tsaunin nika nan ne wurin zaman su a yanzu geographical wurin yana cikin ƙasar yamma a nan ne adawa suka rayu a nan ne aka aiko annabi hudu a nan ne suka tsaye tashi a Allah musu adawa Allah ke gaya mana idza anzala qaumahu san da yake gargadin mutanensa shi annabi hudu alaihi salatu wassalam yake gargadin mutanen shi yake musu wa'azi yake tsoratar da su da azabar Allah idan ba su ba Allah biyayya ba idan suka yi kafirci akwai azabar Allah in sun yi zalunci akwai azabar Allah daman babban abin da musulunci yake zuwa ya gaya maka karamin zalunci da babban zalunci ka kiyaye shi babban zalunci shine shirka karamin zalunci ne biya mashi wanda bai kai shirka ba shine wato wato cutar bayan Allah wancan shirka shine ɗaukar haƙƙin Allah ka kwace daga Allah ka ba wani ma'ana kamar ka zalunci Allah ka kwace haƙƙin Allah abin da ya dace da Allah ka ce ba Allah ba za'ama wani za'ama ka rika ma wani ɗin ka kayi zalunci shi kuma ka zalunci wani da haƙƙin shi to shi kuma kaga zalunci biyu kenan to wannan abin shi ne addini yake so ya kora a duniya idan ba a kori zalunci ba ba yadda za a yi duniya ta zama lafiya ba yadda za a yi duniya ta zauna lafiya da zalunci shi kuma zalunci ba yadda za a yi a kore ta sai lokacin da kafirai suka zama kafanta saboda ka'idar ubangiji da yake ce mana wal kafiru na kuma zalimin kafirai dai su ne azzalimai mutum da kafirai azzalimai ne wannan yana maka babu wani kafiri a duniya da ba a gani ba an gane ko to babu wanda kuma zai goyi bayan kafirci shi ma sai ya zama azzalimi domin kafirai azzalimai ne duk abin da suka bayyana ko suka shimfiɗa ko abin da suke so a yi zalunta wasu ne za a yi to dole ne in ka goyi bayan suka maka zama azzalimi shi kuma ka'idar ubangiji Allah ya ce bai san azzalimi wallahu la yuhibbu zalimi Allah bai san azzalimi Allah bai raga ma azzalimi Allah wala yuflihu zalimin azzalimai ba sa cin nasara azzalimai ba a taimakon su kar ka ga azzalimi da jiya da shekaran jiya da yau da gobe yana wandatsa yana kai kawo ka ɗauka cewa ba abin da ba a'a ta iya yiwa kai har ka mutu yana zalunci Allah bai kare shi ba amma ba tsere ma Allah ya ba ولا تحسبن الله غافلا amma يعمل الظالم kar kai tsammanin Allah ya ranka ne game da abin da azzalumai suke aikatawa Allah ya yi alƙawarin sai ya gaji azzalumai tun a duniya ba wai sai an mutu an je lafiya ba tun a duniya sai Allah ya kuya ka kuma Allah ya yi alƙawarin alƙawarin da ba zai tashi ba cewa duk wanda aka zalunce shi Allah ya ce na rantse da girma na da buwaya a sai na taimake ka kai da aka zalunci ka koda bayan wani lokaci. Kenan koda yau baka gaba Allah ya kama azzalimi to ba mamaki gobe ne kama shi. Da haka ake shekara ɗari azzalimi yana wandatsa har wannan yayi wani ya gaje shi wani ya gaje shi. Kamar cikin zalunci ɗanka ya wuta cikin zalunci amma daga ƙarshe ne sai an kama a zalimin kamar yadda yanzu na nijar ba ƙanan su da mazan ba tun daga mulkin mallar a ke garin ta mulkin mallar kan ya zo ya ƙare aka koma aka canza ma zalunci wani salo bayan an ce muna da yanci kuma aka kawo zalunci kala daban da ba su dora
ta yadda in kuka yi nazari mutane za ku ga ɗan Nijar ɗan Nijar
na rantsa da Allah babu wani abin da za ka gwada mishi na wahala wanda bai taɓa gani shi sai fa in kai yaro ne karami ila shekarar ka sha biyar ishirin an haife ka iya cikin gari baka taɓa fita ba amma ka tambayi shi baban naka ba a da makarar yake ko a sama ta bakwai yake in dai ɗan miliyan ne ba wai birni ba ko a sama ta bakwai aka yi in dai ya shekarar fifteen to ya sha wahala tambayi masu kuɗin nan da kake ganin duk wanda kake ganin zai ga manyan gidaje sun taɓa zuwa Libya a ƙafa, su kora dabba a ƙafa neman kuɗin wannan kasuwanci su kora sai sun kai Libi a ƙafa su kayar su dawo. Ba mamaki wani ya karbe su ya ƙwace abin. Kaɗan da yanzu. Alhaji Amma da aka kowa ya san shi. Da kanshi a ƙasa ya je Libi ya dawo, ya je Libi ya dawo yana ɗan da shi. yanzu wanda ya tafiya daga nan har cikin jiki ko a mota ka je jiki ka wahala wanda ya ji a ƙarƙa ga mishi wahala ne kuma ka tambayi mutanen garin su ne ƴan kasuwa asaliya daga garin zuwa zangon daura kilo na wani ana da Allah muƙaddara shi zai kai kilo ɗari ya fi ɗari wallahi daga zangon daura mutane suke ɗauko kaya ko a ratsuni ko a girki ko a ka sai an kashe da kuma an iya karban ka a ɓata kaya ƙasar da take da arzikin uranium ana hudda kankan na uranium shekaru 60 ‘ya'yanta suna da kokari ba daga nan zuwa zangon daura a kafa kawai ka ɗauko turmin a sauka zane uku na kwace arba'in arba'in a ka ka biyo dare sai ka kawo jurum ko ka ka gada ko ka ka gogo a baka jika hudu dala ishirin ishirin ɗan nijar zai je ya yi wannan dafa nan gida jika hudu ce zai samu da azumi ya yi sahur da kunu na bara da mariyoce ya yi ya buɗe baki da dambun jista kuma ya yi wannan dakon ya zo ya aji bai halawa duwan ya gamu da shi a hanya je ya bige shi da gola fashi kaya dan ya biyi da ba Allah ya tsaye mishi imani kuna nihin Allah ba zai kama waɗannan azalman kana nihin waɗannan azalman su tafi a banza shi ya sanya da mutane suka sanya ba ƴan nigerin takunku su bin san ba wannan takunku mun lokata je kai ga wanda muke ciki da na rantsi da Allah idan ka sami ƴan nigerin galiban ɗinsu kashi in cikin ɗari kasan da su dabara da bana da ya bambanci ba abin da ya bambanta mu da ka sa takunkumin da babu takunkumin dama a ciki yanzu da ka sa ba su ma san ka sa ba sai shekara sattin da shi yanzu na kare shi hankali ne kasa da haka wanda bai san ba a da yake yin zaɓe ba ɗan nijar badalin da ke ma bai daidai Allah ta'ala ya samu da da haka azzalimi Allah ba zai kyale shi ba wa kada karfin zuriyinka yake hakika akwai annubu masu gargadi sun gabata min bayne dai yomin kalbi gaba gare shi da bayan shi ma'ana gefen garuruwan garuruwan da suke gefe gefe ai an aika musu masu wa'azi kafin zuwan annabi garuruwan da suke dama da nasu garin an aika musu masu wa'azuwa amma suka kayyata an mannan masu aje suka yi suka ce Allah ta abu bi illa Allah kada ku bauta ma kowa sai Allah inni akhafu alaikum azab yawmin azim yake musu ni kada ku bauta ma kowa sai Allah ina jin tsoron azaba yawmin azim wani wuni mai girma ta same ku idan muku da imani da Allah me suka ba shi amsa قالوا أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا suka ce aji'tana ka zo mana ne litafika dan ka karkatar da mu an alihatina daga abubuwan da muke bauta fa atina bima ta'ina ko ba za mu yarda ba da abin da ka faɗa zo mana da abin da kai mana alƙawari na azaba ta Allah da zai mana in kun ka nuna sadiki da in dai kai gaskiya kake a mana azaban mulki ya za mu bar abin da ba gada na bautar kuma ka iyaye da kai ba za mu yarda ba an gane ko sai yake ni
قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أريكم قوما تجهلون kada sai ce musu inna ma inna ma ilmu inda Allah sanin yana wurin Allah kun tantanta da amku azaba yanzu a abu ku tantanta ba ni ba da wannan masalin ba da isa ne haka yana wurin Allah ni aiki na da aka sa ni nayi wa uballigukum bima ukhtu bihi in isar muku da abin da aka aiko ni da shi na isar muku na tsare na ba walakin sai dai ni ina ganin ku arakum ina ganin ku kauman ta jahannu ku mutane ne da kuke yi ta Allah da ba gagare bane ku ba za a tsaya rai a ce ka ga rashin sanin girman Allah babban jahili yake abin da nake ganin ku jahilci ne yake damun ku shi ya sanya ake muku addini ku gane ba je gaba ma فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم falamma ra'awhu aridan mustaqbal awjihihim sanda Allah ya yi zo musu da azaba sai ya zo musu da ita da safi kowa ke farka daga barci sai ya gagga alama nan ta hadari ya yi zanga-zanga ai kusan da ta ke ɗaurarwa nan ko ya nuna wani alamun iska ko ba haka muka saba gani ba to irin wannan suka gani kuma a lokacin da suka ga haka ɗin sun yi shubka ta jima ba ruwa suna kwaɗayi ruwa sai suka tsammahanin ruwa ne da aka saba na yau da kullum za a domin abin ya yi kama da hadari lokacin da suka wannan abin na azaba ya fuskanto su da garuruwarsu da gonakansu ƙaru ne suka ce cikin murna da farin ciki haza aruzun min urna wannan hadari ne ya zo zai mana ruwa Allah ce bal ba haka bane huwa masta'ajaltu bihi wannan shi ne abin da kuke gaugawa a mukuna ce a muku azaba a muku azaba ko azaba Allah ce ni wa fiha azabul alim wani iska ne a cikin shi azaba akwai azaba mai radadi ba ruwa za a yi ba me ya faru تدمر كل شيء بأمر ربها
hmm فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم hmm كذلك نجزي القوم المجرمين tudammiru kulla shay'in ita wannan iskar ta zo take rubuta komai bi amri rabbiha da umarnin ubangiji ta Allah ke kasar ta bar komai komai ta ragalga da shi kuma ta ragalga da komai din fa asbahu suka waye gari la yura ba ka ganin wani ɗaya daga cikin su illa masaki din sai kufafan gidajen su kuma gusa Allah ce yanzu na gama da waɗannan azaba kaga an takaita maka labarin masu kayyata annabawa masu zalunta bayan Allah Allah ce haka na musu to kazalika na yadil qauman zalimin haka duk wani kangarare da za a yi nan gaba ko a da na da bai tsira ba ko na gaba ba bai tsira ba da kangararru ku ba a hankali kangararru ku shawa makan kuwa sai Allah ke kama nan ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه hmm.
وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهدون بآيات الله na'am وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون Allah ya ce ci gaba da balabai su wala kad makkannahum fi ma in makkannahum fi mun ba su damar da ba mu ba ku ba mun ba su ƙarfin da ba mu ba ku ba mun ba su daɗewar da ba mu ba ku mun ba su kuɗin da mu ba ku ba lafiyar da mu ba ku ba sun samu tamkinin da ba ku same shi ba waje alina lahum sam'an mun sa musu yi wa absaran da gani wa afidatan da zuciyar da za su tunani amma fa ma agana alhum sam'uhum wala absaruhum ganin su da jin su bai musu amfanin komai ba wala afida su haka tunanin su bai musu amfanin komai ba mun sai ba abin da hankalin su da ilimin su da wayewar su ya musu ya ƙara musu iz kanu jahaduna bi ayatina san da suka yi jayayya da ayoyin Allah sai zama su duk hankali da ilimi da basira da kuɗi da arziki da wayewa duk ta fada a banza wa haqa bihim ma kanu bihi yafadi abinda suke izgini suna kayyatawa sai ga shi ya zuwa lillike su na azaba ya Allah kan Allah da kake babu shi yau sai ga shi babu kai ya danke ka ya Allah ba haka bane ina hankalin su ina jin su ina ganin su shin mun mutu a jikin mu ba tsakanin su da jama'an nan ana mutu a jikin ba mutu ba idan bala'i ya samu wanda ake ma wa'azi ya irin wa'azin me abun kai ke kaga ba a da kamar ba ولقد هلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لأنهم يرجعون ولقد Allah ce haƙiƙa ahlakana ma haula man haulakum min al-qurub mun halakar da waɗanda suke ma haulakum min al-qura na gefe gefen ku daga duba mun halaka da in mulki kake takama akwai wanda yi ka karfin mulki ya yi ka kudi ka take sai ta ci gaba ya yi ka dama fada a ji yau ba shi da Allah ka ga ya shi shugabannin mu da ku samu dama ko bihi kasa shi ta yi samu samu girma ko bai ba shekarun da a mulki ya hina mu yawan shekaru ko bihi ba kuɗin da yake samu tattalin arzikin shi yayin kasashen mu ko da shi ba yau yana yi ya halaka ko da halaka an halaka shi Saddam Hussein yana yi an halaka shi idan kai ta lissafa shugabanni irin samuwar zo da aka halaka suna ina nawa nawa aka halakar da su gefen ka kusa da kai wani kuna iyaka kun yi taro da wani kun lamla da wani an yi kaza da wani wani ma ka ganki fadan kika ke bashi ba amma kai baka ishe ka ba kai tsoron Allah kana ganin wannan abin da hanyar da wani ya ya fi ka ya fi ka arziki ya fi ka kai ya fi ka kara makamai aka gama da shi amma kai baka rabu a gama da kai har yanzu kai baka bada Allah ke ta mun halakar da wanda ke gefen na alƙalori wata rafin al'ayati muka bayyana musu ayoyin da za su gane Allah ke da duniya shi yake yadda ga dama la'allahu yarji'un da su dawo ma Allah ba su dawo ba duk wa'azin da ake musu madadin su koma da Allah bai koma ba Allah ce fa laula فلولا نظرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة bal بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون falaula nasarahum alladhina takhadu min dunillahi awliya qurbana wadanda suke rika suna neman kusanci da su wanda ba Allah ba ne yasa ba su taimake su ba san da bala'i ya zo musu suka ga taimaka musu Allah ke ban da lu'anu bar ma sun bace musu ba za su iya taimakon su kun ba su nan ba wazalika ikum wannan shine kayyar da suka ma kan lokaci suna yi ba su ga ba su yi wa ma kanu yakadu da abin da suka kasance suna kayyatawa ya bace azaba ta dinne su ba sa iya taimakon kansu ba sa iya samun da taimakon su Allah ta'ala ya samu da shi yan uwa idan muka kalli waɗannan ayoyi suna ba mu samfarin yadda rayuwa take duk rayuwar da ba Allah aka ruba aikin banza ake kuma ba za a tsira ba ƙarshe asara za a yi in kuɗi ka riƙe za su ƙare ko a raba ta da su dole in mulki suka yi za su kare in wata dama ki za ta kare amma addini da gaskiya ba ta kare to a ƙarƙashin wannan ne yake so mu yi amfani da wannan dama mu isar da ta'aziyya ga 'yan uwan musulmi na unguwar tudun guri a igabi lokar gamne a kusa da birnin kaduna da ibtila'i ya shahi wanda aka jefa musu ba ko in ce ba ba ba muna fata Allah ya kansu Allah shi gafarta musu Allah ya yi dan uwa wannan abin yana da abin lura da kyau wannan shi ne gani na hudu tsaye-tsaye daban-daban haskan kuɗi ana zuwa a kashe mutane sai a cikin kuɗi a kai jami'an tsaro na gwamnatin najeriya su kan gabar kula su mutu kishi su kashe gwamman jama'a daga ba su kuskure ne suka yi kuma duk wannan kuskuren gaba ɗayan shi ana yin shi ne a arewacin najeriya kuma in ka kalla kan al'ummar musulmi ne ake shi ba a irin wannan kuskure a kan arna a duk inda ka ji wannan kuskure to a kan al'ummar musulmi ne ake shi ba taɓa yin shi a kan al'ummar wa ba arna ba taɓa yin kuskure kuskure ba ya faru a gani ko kuma ba a taɓa ɗaukar mataki ba za a ce an kawo kwamati za a manta da zanta haka aka tarda a farkon wani shekara an tarda fulani suna biki a jihar nasarawa aka jefa musu bau yanzu dan Allah sojan da aka tere ne shi aka ba shi horo kuma bai san ba inda yan ta'adda suke in ka kalli garin wa yadda yake kaman da magaranci da garin zan mu dauka a ce yan ta'adda suna tsakankanin tarin da adarji suna kai kuma sai ka ka hari garin zan da gaskiyar ta da kake nema ba ku kake nema me kake nema al'umma kuma duk duniya ina gaban da sojojin Myanmar su ne za a cewa suna kullum doki da jami'an tsaron Najeriya wajen kashe farakula wanda sun iya kashe farakula in ji a wajen kashe farakula da jami'an Najeriya ba amma ba zai kashe ta jirgin nan take kashe sama da mutum ɗari amma aka tura su da jiragen kai yasa kashe yan ta'adda suka yi wata uku suka ce da kyau suka kashe mutum sittin da bakwai a yan ta'adda wata uku amma na a minti talatin awa sai sun kashe ɗari zai ta fara kula ne. Sun yi daɗin kira. Sun yi kashe wani kula. Ina suka taɓa sun kaya da yaƙi suka ce yaƙi. su karan kansu sai dai a ciwo sai an kama mu in ka ga barazana su kan wani kula in ka je jami'in tsaron Najeriya yana zafira wannan wani kula in bai samu wani kula ka gaba ki nan ba bai kai ba bara yara suka tashi daga aki zuwa katsina aka tsaida su sun wuce dan kamar kafin su kai kai ta wani ruwan guda kan ma gire shi suka aida su kai daga ina kuma suka ce daga ageni yan Niger ne su yan Niger ne lokacin ba a ba jin mutu ba ana ana ana cikin da yau aka ce ku huto suka huto aka ce to kaza za ku bada ana ta roƙo je aka ce to daga dubu uku shi ba da dubu uku kuma da Allah dai aikin sai ya wani wani ɗaya daga cikin ya ce wallahi dubin shi ɗaya daga ita bai da komai ƙasa da ka aka ce oga wai ka ji wannan mara kunya wai dubu ɗaya gare shi ya ce a yau mu zai mara shi kunya ku gama mashi aiki da rana in mu jami'an tsaro na gwamnati suka same shi da gora gaban jama'a a cikin gari wannan ya bugo nan wannan ya bugo nan gaban idan mutane a jiji fiye kwakwan dabarin ba sai da zai kai shi kasa ya je da ya je da ruwa shi Allah ka tsara ya zama tsara kishin saboda bai ba su ba dubu sai yin farafu amma idan ba da tiji ne ba sun tambaye su ne nan ɗan uwanku aka kashe a dajin shiruru kuka tafi da jirgi ku ɗauko gawa aka ɓako jirgin shi jirgin ne tashi kai hari sama ko kenan mutum ji ba sai fara kula nan a ɓaure lokar gami wani yaro ba hila ta yi ya ɗauko bilu da isan su guda biyu wannan yaro jarka guda biyu da kan su ɗin ɗan yi su su na biyar ya zo ya wuce da rana da safe wajen ƙarfe goma wata mota ta ‘yan sanda da suka biyo shi ya zo garki ya tsaya zai ce wa garkin gaura ba cikin jama'a sai suka tarbe suka ci kai ya aka yi ka gan mu sauri yace eh ba zan ce ba ban gan ku ba amma tsakanina da Allah da ku ina shi ka ban tsaya ba to mun ka ba ku kula ka zo da ya taho kawai in sa bindiga ya shige ya harbe shi a gaba gaban jama'a mutanen garin suka ce ya haka yo menene da shi sai ya wai kuskure ne wai ya zo ke kallaba mutumin kafin ya iya zuwa wai ya ce mun kuskure ce ba za a zanya shi maka ba Kadiba yanzu inda aka harbo jirgin sama guda da manyan sojoji bai kamata ba sojoji su dage su kai ma wurin cikakken harin da ya sun rama wannan ramus da wani guda suka taɓa su da sun rama nan zaki biyan da aka dan taɓa musu wani abu zuwa suka suka zagaye garin da yake wani guda suka kona shi in ce cikin wani guda wai kuma sun suke bayanan wasu ka hanji da abin da ya sanya na gaya ma ai in an ka hari da shi babban komanda ba musulmi ba kuma an san su yanzu haka yankin su bai zama ka tambaye mazauna yankin da suke cikin bala'i musamman yanzu ya samu mukami yadda ake musu ɗauki dai ɗaya nasarar da suke yi nasara ce ta turai ta faransa ita faransa tana so ta yi nasarar tsanya gaba tsakankanin yan najeriya da yan nijar ma'ana gaba tsakankanin musulmi da musulmi na farko yin najeriya da nijar ɗin kan shi ai sharri me ne najeriya ne nijar kan ba bare bare ne da bare bare ko ba su bari wasu bare bare su ne su nijar wasu bare bare su ne su najeriya da Allah ‘yan uwa ne kuma ‘yan ƙwarar. Tsakaninka da Allah mutanen jifa da mutanen mai dubu makwartaka ce kawai. ‘Yan uwa ne wa da ƙane ne uwa ɗaya uba ɗaya ne. Sai ba su ne ya zo na Ingila na Faransa tsinannu sai suka ce ko sun raba su wannan kai ba su Ingila ka tafi da su wannan kai ba su Faransa ka tafi da su. Abinda ake so wannan yana Faransanci wannan Ingilishi a samu fada tsakankanin babarbaren Borno da babarbaren Jifa. A samu fada tsakankanin mutumin Jigawa da mutumin Katsina da mutumin Kano da mutumin Maradi da mutumin Jama'a. A samu fada tsakankanin mutumin wannan Tawa, Madawa, Kwalli da mutumin Zamfara da mutumin Sokoto. A samu fada tsakankanin mutumin Kebbi da mutumin jihar Doko abin da ya shafi dogon dutse, tsoron dogon dutse, Jinju. al'ummar take eh aka raba su aka ba su wannan yana yayin da shi wannan abin bai yi tasiri ba muka koma mu kullu zumuntan mu ta aihuwa inda wa da kane ne raba iyakan nan wani ga muku duk duniya ba ta raba iyakan wulakanci ga irin tamu ba idan aka zo ana shata iyakan wa tsakanin gida da gida take yi wannan gidan wa ne wannan gidan kane ne wannan gidan ɗa ne wannan gidan uba ne sai a bi tsakankanin gidan uban da na babban ɗan shi babban ɗan a Nijar uban a Najeriya zai ce to wannan babban ɗan ba zai je gidan uban ba sai ya je ya yi fafa bai taɓa jin sunan fafa kuma sai ran kuma fasan ba a yi sai a Ingila tun da a Najeriya ce in Nijar aka barka to fasan ba a yi sai a Faransa ba inda zaka je kake Faransa ba ga mahaifinka ga jami'an tsaro wanda ba za ka je gani shi ba ko me yake yi an shekara ta fi talatin akwai wanda baƙin ciki ya kashe su akwai matar da ta zo ɗiban ruwa ita ta rijiya a Nijar ne an raba aka ce zauna ta bar ɗanta jariri yana kuka mutuwa zan yi ne zan yi aka hana ta komawa akwai wanda ta zo ya zo gona da mai shekar da an yi kurantar aka hana shi wucewa akwai wanda haka aka ba mutane wulakanci daga baya al'ummar musulmi ta zo ta ɗinki muka ci gaba da aurarwa daga Najeriya suka ci gaba da aurarwa aura daga gare mu duk ɗan Nijar ɗin da ya da iya a Najeriya duk ɗan Najeriya da ya da iyaye ko iya a Nijar ko mata ta ta Nijar sai ɗayan shi suna Nijar ko mata ko a'a uban mata shi na Nijar ne ko kuma shi kan shi ɗan Nijar ne ko kuma a'a mata shi ce ta Najeriya amma shi ɗan namijin ɗan Nijar ne muka ci gaba da mu'amalar mu da addinin mu ko aka zo aka kulla yakin biyafara aka nemi kowa ya ya warga da arewacin Najeriya Niger ta iya duk waɗanda suka ba da haɗin kai Niger ta yi tafi abin bai yi nasara ba aka komo aka kulla mu Boko Haram Haram ta kulla ta kane jama'a ta kai garin Abidjan da wani gari da yake mai tafiya ta iyaka da Najeriya nan fa aka zamana aka kirkira Boko Haram sojojin Faransa ka ɗauki kuɗi da komai suke koyar da mutane daga na aka aka kirkira wannan boko haram din aka kirkira wannan kidnapper din dan da a samu wannan yanzu sai aka samu wata dama wai ni ga tajiri ta saba ma demokuraɗiyya to yanzu a zo a mai da nigar da ƙarfi kan demokuraɗiyya jama'a demokuraɗiyya ce wanda kuke ra'ayi ne na ɗan adam ko sai ƴan adam suka ce ba ma son wannan abin sai kake ko da ɗahin bindiga sai kayi me bambanci shi da mulkin mallaka eh sai aka samu aka yi rishin sa'a waɗanda suke shugaban gwamnatin Najeriya ba ƴan arewa ba shugaban majalisar dokoki na Najeriya ba ɗan arewa ne shugaban sarki ba ɗan arewa ba ne hafsoshin sojoji shugabannin sojoji duk da yan arewa ne to yan minority din kabila ne da suna da haushi an san kabila su da haushi musulmi ko da shi bai haushi musulmi to dai kabilun kabila su da haushi musulmi suke yi shi ban ga inda ya fitar da cikin wannan dalilin ba su wanda suke kawo da kan balla ƙarya suke yi domin da ya fita daga haka da ya yi maganin su shi ke da aka zo yanzu yadda za a yi abin da ake so yadda za a cewa da ɗan Najeriya da ɗan Nijar idan aka ce ECOWAS ta yi wani abu kai ɗan da maganar ka rika jin haushin ɗan Katsina ko ɗan Kano idan aka kashe ɗan Katsina wa aka shi idan aka kashe ɗan da maganar wa aka shi musulmi ko idan an kashe ɗan Jifa idan an kashe ɗan Bar ɗan Maiduguri ɗan Yode har na su suka karu ko ba su karu wanda shi ne ake yanzu ka diba yan ta'adda su kashe sojojin Najeriya su kashe sai su fiye su kai a zo kashewa su janye su bari a kashe amma da sunan demokuraɗiyya wai wannan ita ce demokuraɗiyya wannan ita ce ƙasar da take da turba ta shari'a ga yunwa ana yi ga talauci ga kisa shin wani shi ne roman demokuraɗi sai muke jin ɗan koransu har yanzu wai bai yarda ba wai wani banza yana fada ana mashi tambaya in ga kawo da daga ƙungiyar kan kasar da ita da burkina da mali yake cewa ko ai ba za su ci nasara ba za su gamu da matsalar tsaro domin ku kasu daga wannan ƙungiyar ba su da kuɗi shi ya sanya ba za su ci nasara ba to mun gane ba rikin sani ba ne iskanci ne kuma Allah shi ne muku albarka kuma in Allah ya yarda abinda kuke nihi ya faru a Niger da arewacin Najeriya ba zai faru ba ku dai ku dai wannan tsinanin ku ne Allah zai tsane yadda ake tsane gashi daga cikin gari kuma yana duk da tsari ne wai sai ke cewa ya zafi ci nasara to kai banza wawa dolo idan kai wawa ne mu ba wawaye ba karam farauta kan da ake tare da gefen sahel ga munisifa ga faransa shekaru goma sha biyu aka yi ba a taba kashe ɗan ta'addar ɗari biyu a wuriya ko an taba yi Faransa tana nan sojojin Faransa suna da su ne na biyar a duniya wajen ƙarfi. Amma suka cikin raƙaƙe ɗan ta'adda ɗari biyu a wuce ba kawai. Ban da su ga munisifa ga sojojin da su je Frank Sahel ɗin kaf waɗannan shekara goma ba kwana goma ba har sha biyu ba a kashe ba mutum ɗari biyu a wuri ɗaya saboda ne saboda wanda ya zo taimakon naka daban shi ne yake yi maka abu sun ce mana sun zo yaƙi da ta'addanci ashe sun zo mu ne ƴan ta'adda a wurin mu suka zo iyaka tun da Niger ta haɗa kanta da Mali da Burkina wata huɗu yanzu na biyar ne muke ciwo garin gidan da Faransa ke ta ga da karɓo shi da Allah an karɓo shi ko ba karɓo shi dan Allah da ko su kungiya ce ta taimakon ƴan Afirka me ya kamata ta yi a'a ta zo ta jingina musu ta ce mali ɗaya ce daga cikin mambobin sediyawo shekara goma sha biyu ƙasar ta tana hannun ƴan tawaye sun da biyu yau Allah muku arzikin kun karɓo ƙasashen ku kun haɗa mun jingina muku da yake sediyawo shugabannin yanzu ba shugabannin ba Afirka sai ba ƴan Afirka suke jagoranci ba sun zama sandika ɗin zalunci suna kare zalunci Faransa suka yi shuru bakin ciki ba suka yi dan ya karɓo kida haka ne sun yi suna bakin ciki dan ya karɓo kida nan burkina aka kulla mata aka turo mata sama da mutum dubu uku yan ta'adda su zo a yi ta ta ƙaye su wulakanta burkina aka haɗa kai da su alaƙar watara da France. Sai jawa kenan ko? Wai a kashe baƙaƙe, a kama ƙasashenmu, a murƙushe mu, Faransa ta ji daɗi, ta alasan wata rasu kuma ta ji daɗi, baƙaƙe sun hallaka, turawa sun fashi. Wallahi sai dai ku ku hallaka da ku da ƙuraje. Allah azalimi? In ku azalimai ne Allah azalimi? wannan da ake cewa ba da ƙarfin sai ga shi sun kashe sama da mutum dubu biyu da ɗari biyar a lokaci guda in da kuke yaƙi kun taɓa kashe ɗan da mutum dubu biyu sai ga burkina ka kashe kai banda da kake cewa ba za a iya ba tun da kake ga ƴan ta'adda nan a ƙasa ka kuɗe demokuraɗiyya kuke yi demokuraɗiyya tana iya ai kuna tare da turai ɗin don girman Allah kwato jajin birnin gwari Ƙwato dajin jihar Neja da ke gabashin Mina, shigoro lokal galle, kusa da birnin Abuja ƙwato shi. Ƙwato Isa lokal galle, ƙwato Shinkafi lokal galle, ƙwato Sabon Birni. Baka iya ba. Je kaka ƙwato wajen rafi lokal galle wajen yankin Kagara da ina da Tagila da sauransu. baka iya ba wato barno gashi nan yan iswab da yan boko haram suna mulkin wurare da dama irin su abadan duk yana hannunsu irin su damasak irin su baya baya wurinku suna cin gare su babbaka irin su kanan ma ko da yadda za ku yi da su kai kake magana wasu gare cin nasara kai ga kana nihin idan da waɗannan mutanen da ba waɗannan banzayen suke mulki ba sojojin Najeriya a arewa na rufi da Allah sun kaso mu ba sojojin Najeriya bane saka gaba a a fahimci wannan wanda ke rike da umarnin ne bai san a yi abin shi ne makiyin 'yan Najeriya. Kuma inda za ka san kan duka suka ce a da aka sanatocin su yau ma na ga wani sanata yana magana irin wahala da take ciki irin yadda al'umma take kasuwanzaro suna tsawa suna taruwa a wuri babu sana'ayi kasuwa ta lalace noma ya lalace mutane sun shiga yunwa babu sana'o'i sun talauce a sanadiyyar wannan rije mutu iyaka da aka yi madadin ya shafi nigar ya shafi al'umma idan kulle iyaka ne dan gwamnati ta Nijar kamar ita wurin Nijar kamar talakawan Najeriya da ya suke mutuwa. Da Allah idan demokuraɗiyya tana yi dan talakawa yau take mana talaka. Wai ka san manufarsu? Wannan abin da kake dan balki kuma da yana faɗa dan shi yana wawa ne ke faɗi haka ne kuma take. shi da yake dan daba ne ba tsohon arziki bane shi ya iya fara ka gane cewa a matsa su ji yunwa su ji talauci su rasa inda za ta ji yunwa ta tilasta musu guje ma gwamnatin su sai faransa ta shigo da yan sidiyawo a mana kata kata kuma wallahi tallahi ko ba dukkan a lokacin ba za ta leda ba sai in ya sa hannu a wasu sababbin shirka su a tunaninsu da yadda su yan demokuraɗiyya suka faɗa da yadda suka da cewa idan ban mu tare da tarayyar turai ba faransa babu ce amurka babu taimakon su ko shi ko wata ko kwana goma zan ba ba ka yi tafiya ba ba yanzu ga shi lafiyar mu dan abincin da muke ci ba ku ci abin da muke sawa ba ku sawa hankalin mu kwanta sama da naku shi ke nan aikin banza yanzu kun zo kun tsilla matalkan ku ba dai inda za ka gani ba talaka ba su kima kenan wannan abin da kuke yi na mu matsu mu ma gwamnatin mu bore na ku talaka wanne za ka matsu ku bore ku shi ranar da kafi bi na ku ne abin nan da ku zakkan da kuka aura ku za ku sha ruwa da wannan zakka wallahi kuna gab da muku gobe. Dan komi na ku ya kai ƙashi, da abin da kuke zato ya faru a Nijar sai ke faruwa a ƙasashen ku. Kuma wallahi tallahi muna jinjina ma sanatocin Najeriya sun kai maza kuma suna da hankali. Muna jinjina ma malaman Najeriya. Kabɗin malaman Najeriya na izala na ɗariƙa, ƙadiriya, tijjaniya, wallahi tallahi suna haƙaƙe suna farce sun san sharrin da ake yi muna jingina ma sarakunan Najeriya muna jingina ma ɗan kasuwan Najeriya dattawan arewa na Najeriya muna jingina ma shugabannin jami'o'i na Najeriya muna jingina ma kai da wasu ma ƙungiyoyi daban-daban daban-daban daban wallahi mutiyan mu ɗan tsiranu ne wannan wanda suke rike da demokuraɗiyya wanda turawa faransa suke hira da su ba su kuɗi su ne mutiyan ƴan najeriya mutiyan ƴan nijar mutiyan ƴan afirka in wa zai mutu ba a bin jisa kamar yadda a wancan zata muka yi magana shi wannan mulkin harkokin wajen najeriya ko yadda mishi da ba a bin jisa kun taba jin sunan shi kafin wannan zama to ni wannan mutumin na san shi sanin da shi bai ma san na san shi ba amma har baban shi na sani kuma baban shi mutumin kirki ne sunan shi alhaji abubakar tigga tiggan ƙauyen mu a cikin ƙauyen bauchi mu an taba ma rasuwa a wurin sai da muka je ta'aziyya cikin yan uwan nan ƙauyen ƙauyen mahaifin shi mahaifin shi mutumin kirki akwai yayarsu mutum ne ya kirki wace haɗari a gidi sama tare da Allah kan mazaunin kan dan kasar Bauchi ne dan asalin Bauchi ne amma mazaunin kan gidansu ma yana kan su ta kai haffancin gidansu don doka ne kuma kofar gidansu ta suke yi dan mun saka hannun sanka amma kina da yadda kake tun zamanin kana bayan kina abin da kake ban ban faɗi kina kai ka ce kana university din ba yara tsaka kai yaya ɗabi'un ka bisa wannan ɗabi'un naka da suka saba da na ƴan gidansu shi ne suke biyar wallahi duk wanda ka sani wanda zai wannan din mun san da dalilan da yake kan shi kowai yadda kake ganin duk wani da zai wani iskanci mun mun ko kowai shi amma wallahi ko da albasa da kai mahar ruwa baban shi mutum ne mai daukar nauyin jama'a mai san al'umma mai san ayi mai tausayi Allah ya kama shi amma wallahi ya ba mu kunya a ce dan alhaji Abubakar Sidda ya wali gari ya rinse ido ya ci ganin al'umma arewacin Najeriya da al'ummar Niger miliyoyin mutane kare goya ma Faransa baya wallahi mun yi wannan ko a tunani ba mai tunanin ɗan dattijo ɗin wanda zai Allah sauka kima to jama'a muna ma kasashen mu hakan akai yanzu da Allah sun taɓa ganin gwamnatin za ta kashe za ta yi kisan al'umma sai mu a ta shafi kuɗi me yasa ku kula ba Aisha ne me yasa ba Aisha ne bai sa da Aisha ba ta ku kullum sai akan mu yan arewa ake yin shi ana kashe musulmi ana kashe ɗan arewa kidnafa a arewa boko haram a arewa satan mutane a arewa kuma musulmi an yi an yi shiru a hana mutane arewa nomu a hana su ciwo ana harbin mu da bindiga barayi su kashe gwamnati ta kashe a turo a kashe yunwa ta kashe talauci ya kashe wani ne ne ake yi da mu mawaƙi ne fa ƙwaya ɗaya ɗan iska a Legas ɗaya ya ga su arni sai da majalisar dokokin Najeriya ta yi tsaki na minti ne saboda an yi mutu shi. Kuma aka yi ta ƙoƙarin cewa sai an binciko aka sanya ƙwararrun ɗan sanda aka yi ta kama mutane har yanzu aka kama mutane. Ji mutanen da aka kashe ta aikin banza. Wallahi. duk wanda yake da hannu a yin wannan abin ba za a yaje mishi ba ba za a tare shi ba Allah ya isa Allah karama kuma tabbas wannan yana nuna akwai lauje cikin nan kuma gwamnati ta gaza kuma wannan yana nuna babu gwamnati kuma yana nuna jami'an tsaro ba sa aiki akan yaƙi da ta'addanci kawai al'umma suke kira kuna kan mahalin yanzu dan Allah irin wannan mummuna aiki idan su zamanin janar Hassan Usman Katsina Allah ji kansa ina da an haka idan janar Musa da dare an haka wallahi janar Abacha da dare an haka madajan mu sai da su wallahi sun bar da banzai an zo an yau gari da mutum suke yo arne da arne da arne ma suke biya mu kan da addini za a yi gare mu a zuwa da cutar mutane haka yan arewa su jefa ƙuri'a su zaɓe ka su kamfai su zaɓe ka yanzu kuma ba sakamakon da za a musu kenan a ce su ba su zaman lafiya ba ma wai talauci na ƙasa da na ƙasa ba a zaman lafiya a hannun to yanzu misali da Allah in an kai ma taron maulidi hai me ya rage kenan duk taron addini za a kaji ana kaiwa ga rage tafi ne ku yanzu a wannan lokacin in akwai wasu manya-manyan malamai irin su misali Sheikh Tahir Usman Bauchi ko irin su Sharif Sale idan an yi kasari sun zo wurin in an kashe su ba sake mene akwai wanda za mu sake mene ta malamai irin irin su ne fa ke kai hikin ba malaman da suka karantar da al'umma suke da mabiya irin su ne fa ke kai hikin a bar mu dawa da jahilai to karkace wannan dan yan ɗabi'a ne idan yan ƙadiriya suka wanta dan aka zo aka kashe su ina muke da wannan zaman da yanzu yan an kashe ƙaribin lahi wa muke da shi wanda ya kai shi a ilimi ku rika fahimta malami ne ilimi da kashe shi wallahi da ran shi a ran to yanzu kai yanzu dan Allah idan aka ce ga wani taro ana yi na addini inda ake kuskure ana jefa bam dan adam a ɗabi'a ki zaka iya hakuri ka ji laran suna cikin yaƙi ne kenan ruwan tarurruka da addini haka ne kuma haka bane mu kuma addinin musulunci da ke addinin zama da ya jama addinin haɗuwa ne a yi wa'azi duka a yi gaba idan ka ci kowa na gidan shi addini bai tafiya to he ka raka kulli in an yi taron addini he kai san wa taron daura aure daura aure ne da musulunci harkar addini suka kai hari a jihar Nasarawa suka ce wallahi sun dauka yan ta'addai yanzu nan taron maulidi zai kare wuri ka dauka ɗan ta'adda wai ba san inda suke ba kaga ƙarya ce duk Allah sauke duk da Allah shigar Allah shigar farka ma Allah sauke da lafiya wallahi wallahi muna tausaya ma mutanen Najeriya abubuwan da ake ciyar da Allah kamar ka ba su mafita kuma wallahi ina cikin mutanen Najeriya kar ku ɗauki ɗan Najeriya wai a matsayin wani babban mafi Allah shi da kamar su da su Allah kare Allah ba mu mutane da ba ɗaya Amin. Allah ke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi